من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات أم اتخذ مما يخلق نعم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون نعم آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا أبرمين دمغرم جمهورية النجار يومنا الجمعة talatin ishirin da tara ko ɗaya ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan biyu dubu biyu da ishirin da biyar muna jiran labarin wata yanzu ka yi mutu saudiya dai su dai su hayayi hudu ba ta fara tarawihi kuma sun fara tarawihi muna jira yan wa ɗan ƙarin guntuwar nasiha da na yi ɗazu a cikin hudu ba kullum ya zama kamar al'ada ta hayaniya akan wanda ba sa ɗaukan azumi in an gani ko sallah ba sa yi cewa kasu ba ka wahala kasu ɓata ma lokaci kai dai ka yi aiki da shari'a shari'a manzan da Allah ya aiko mana ya ce su mun ruyati wa afdu liruyati fa in gumma alaikum za ka mutu shi a bani salasina yau mani annabi ya ce ku yi azumi dan ganin wata ba ka gani ba dan ganin wata ku sha in an gani in ya yi talatin ba ɗaya ne in ya yi cika ba a ganci ba talatin ba ɗaya ce in ba a ganci ba talatin ba ɗaya to ya ku cika sha'aban ya zama talatin wannan shi ne ƙa'ida ‘yan uwa ko da wai muƙaddara ƙarya aka yi kai dai ka bi shari'a shugabanni yauni a kansu an ce an gani naka kurin bi cewa he ka gani wani abu ne wanda babu shi da littahi ya ka gani kuma ya saba ma karantar da manzala ɗora bakanta yawa inda har gani daraja ce matsayi ne ga manzana sallallahu alaihi wasallam a Madina ga su Abubakar Umar Usman da manyan sahabbai kaf za a nemi wata gaba ɗaya Madina ba wanda ya ga wata amma a kawo musu labari daga waje na baka misali ruwayar da Imam Abu Dawud ya rubuto haka Imam Nasa'i haka Ibn Majah hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki azumin Ramadan na 30 ayi 29 a Madina babu wanda ya ga wata an dauki azumi na 30 kuma wani abin mamaki bayan gari ya waye ba a ji labari ba har sai bayan la'asar ran ta nisa bayan la'asar ya ga wasu fatake sun zo daga nesa suka isko ana azumi a madina suka ce mu ai tun jiya da maritin daren jiya muka ga wata a wuri kaza nesa da madina da ka wuri an tahiya amma manzana bai ce ba saboda hattara tun da mun kai ba la'asar mu ida awa ɗaya na ida shara a ta ne bace a shiga gari a yi shela a gaya ma kowa kowa sharuwa kowa sharuwa ne bace a sharuwa gobe mu je mu idi kun he kai ko ka san addini he kai ka san addini kun he ta hayaniya kun da Allah masu wannan ra'ayin mu sai da ba ka saba ta ma lokaci in sun je sun ba Allah bayani ba ruwanka su da Allah sun ba Allah bayani bisa basi ba an gani ka ki doka kai baka yadda ba an an ajiye ba kai daba to wannan amsa kai da Allah ne ka gabata mu lokaci sai mas'ala ta biyu tambaya ce dalibai ne ɗan boko an samu rigima tsakanin su ko ƙungiyoyinsu na maganar kusan yanzu wannan maganar canjin karantarwa da aka yi na sallah ƙare ɗaya da rabi ƙare biyu kaza kaza wasu sun ce su za su hoto su yi abin da ke debuwar kinsu wajibinsu kun sun ce a bari ɗaya da rabin teku biyu ta yi ‘yan wa a musulunci duk abin da kake da dama ya tabbata a sunna kaka in kare shi ya tabbata a sunna na sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka farata sallah karantawar jibril da ya mishi a kan masa'alar lokacin sallah kowace sallah ya yi ta a lokacin farko da lokacin ƙarshe magariba ce kadai ya mata zawa guda amma shi ma annabi ya karanta hatta magariba ya mata lokaci biyu kowanne malaka jibi da manzon Allah sallama kowanne karantarwa da yayi ya ce ma bayna hadaini waqtun daga wannan na harko misali ta azhar daga tsakiyar da daidai zawal har zuwa lokacin la'asar a cikin azhar kake kuma manzon Allah aikace yayi sallar azhar a harkon kuma yayi ta a ƙarshe ce tsakanin wannan duk da ka an yi a cikin lokaci ke a kan haka tun da kare biyun ma cikin laruwa ta kama kaɗan ja ba ta kai da yawa ma kenan kai ka kare biyu bai kai ba ta da rigima haka ba ta karatun ka dalilin ba kana da dama kan shi har Allah waro da kama wuta kan abu ka ku yi rigima ku samu saɓani dan an ce kare ɗaya da ku kare biyu bai kai ba rigima ba kai ta ba a waje kai ta a cikin lokaci kuma na farko kama ka ci a raba gida uku ba matsala ba ce ba illa ƙara kiranmu da mu yi shi kun bin bari shi muna kira yan uwa dukkan wani shugaba na duniya shugaba na kwarai iya neman abin da zai gyara al'umma shi mu ba ba wani gini bi sha mana kai ba ko kwalta ko wani kere ko ta izin wannan addini shi ne gaba da komi a kanmu addini shi ne gaba da komi a kanmu muna fata wannan minista ku ja mata bulki a ja mata bulki gaskiya magana din mai tambayar ta in manyan ne kana a tambaye ta da ala kema da mai labinustin kin yarda a cire ladi a ce aiki za a ladi ta yarda ku tambaye ta ta yarda da ala tambaye ta kani ga allah mai suka tada turawa mai tuwa la plus ka sa kanka a wurin ke kin yarda ka ita ta yarda da allah ce ladi an maido ba a tashi ladi ya sha biyu rana rayuwar ba ta yarda ta haka mu ba mu yarda mun ce in ba kira mai ta gauyi in har ba a ba mu juma gaba ɗaya ba ba ba cinye mun lokacin juma wannan haƙƙi na haƙƙinmu ne haƙƙinmu ne baiwa baiwa baiwa ba mai rida wallahi baiwa ba zama zama haka dole a yi magana baiwa ɗan wayo mahiyo al'ummar nijar kashi saba'in yara da matasa ne a wani tsarin da ta yi da Allah matasa ina suke juma bai basu juma da uwayensu su suna lakwal uwaye sun ta ɗauko su haka za ta yi wannan ana neman zama adalci zama lahiya dole a ja mata birki a ba mu lokaci a ba mu lokacin juma'ar mu eh wannan haƙƙi ne nan muna fata za a yi maganin abu amin amin sai wannan shi ne a takaice ya tambaya mai tambaya kan magana mutum iya azumi iya azumi sai jini hoto daga cikin shi to hutowar jini ba ta kare azumi hutowar jini ba ta kare azumi kenan ba wani matsala da jini hoto kun haka wanke kai azumin ka Allah tinke mu Allah rama aya ta 21 cikin zukhruf
am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مهتدون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون آه bayani da ya gabata game da mutane irin bige-bige kame-kame dangana ma Allah ɗiya wanda dai iya daga cikin ababen da yawa daukar a wancan zamani har yanzu akwai ɗan wa'innan aƙidu na dangana ma Allah ɗa irin yahudawa kan uzair da sauru kan isa da masu bautar aljannu za su ce mala'iku ma su a ɗaya matan Allah ɗaya mata in Allah duk wannan dai Allah ya kore to kan wannan bige-bige da suke shi ne Allah ke cewa am a ce nahun kitaban min ƙabilihi fahim bihi mustamsikun shin mun zo musu da wani littaye ne kayan alƙur'ani wanda suka rike suke rike da shi suke hujja kan wannan kame-kame akwai ko babu
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون na'am wannan magana ta magana suna da littahi wanda suka rike suke aiki da shi latibal babu maganar littahi a wajensu me ya kurin jawabinsu ƙalu inna wajadna aba'ana ala umma mu dai haka muka samu uwayenmu akan irin wannan addini da muke kaga babu hujja babu littahi kurin da kani molan kani kuma suka tsaya wa inna ala atharihim hutadu mu kuma muna nan muna bin baya muna koyi da uwayenmu kurin kuma shi aka cewa gargajiya ɗan gargajiya dan gargajiya ko mai hujjarka haka muka gada uwaye da kakanni ba shi da aya ba shi da hadisi shi ne dan gargajiya aya da hadisin shi uwaye da kakanni wanda kuma fir'auna ma da ya ta hujja wacce da aka nin fir'auna ya ka hujja an kure fir'auna gaya ba wata madogara sai su yi aiki da galgajiya uwaye da kakannu don a yaƙi musa sai ce ya musa ya musa kuma bal ƙurunin ula ƙal ilmuwa inda rabbi fi kitabin la da biyu layansa musa annabin allah ne ya fahimci makicin fir'auna cewa mu cikin mutane musa wai me matsayin uwaye mu da kakannu mu yan harko sun mai matsayin su kenan ce kahore ne yan wuta ne ya sa shi kenan gabashin mutane musa sai ya gano shi ce mishi ilmuwa inda rabbi Allah shi ya san matsayinsu mun da ku muke yanzu eh wannan can tsakanin Allah tuni a cikin littafi kuma ya rubuce wannan labarin su ba nan bane ba iya ta rubuta a wajen Allah kai da kai ake yanzu mu haka dan gargajiya hujja shi kenan haka ga da uwaye da kakuri wannan ba hujja ce ta marasa imani tun da fir'auna tun da fir'auna kullum hujja a ce maka Allah ya ce annabi ya ce mu a musulmi shine hujja madogara qur'ani da sunna amma haka na gada to hujja kafaran farko ce Allah ya ce wa kadhalika ma arsalna min qablik wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مقتدون subhanallah yanzu ne wani kun ji wannan wani abu ne annabi game da wani ya ci karo da wannan bala'i wannan galgajiya uwaye da kakannu to shi ne allah yake mai tasiriya kaka tada hankalinka ba gare ka haro ba wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir kahin ka zo ma allah ce haka ba manzan da muka aiko kahin ka zo cikin garuruwa da allah ya ko manzanni halin mutane kenan illa qala mutarfuwa sai manyan garin jagorori masu jin daɗi garin masu gwadi aji ga amsarsu inna wajadna aba'ana ala umma mu mun samu uwayenmu akan irin wannan addini haka muka gada uwaye da kakannu kuma wa inna ala atharihim muqtadun mu muna koyi da uwayen kura kaji hujja yan farko ma kinan abu ne wanda ba za ka fara ba a kake mamaki manzo Allah ya abin ya tada ni hankali iya na jama'a aka a ba kai ba kayan ka zo ma sauran annabawa sun gama da wannan cikaskin yan gargajiya uwaye da kakanni kowa ya ji da uwayen shi a fir'auna amma madogara Allah ya ce annabi ya ce wata aka waye gari mutum za a tambaye shi hujja yana mana addini a ce me kaza me kaza ce a shi kuma kai gada iya cikin hadari kana cikin hadari babba Allah zaɓa ya yi cikin bayan shi mu muka yi sa'a wannan al'umma za aka zaɓa Muhammad aka zaɓa manzo Allah manzo Allah shi ne Allah ya zaɓa wannan al'umma shi kaɗai ne ɗan jikadan Allah zuwa ga duniya har tashin kiyama shi kaɗai yake da garanti wanda Allah ya aiko ya karantar da bayan shi abinda Allah ke so a yi wanda ba a so a yi duk Allah ya bayani shi ne jagora duk wanda ya shiga wannan gona ya shiga gonar annabi sallama ba wani sa'an annabi ya shiga gonar manzannin Allah da haka kuma mai so mai son tsira ya kauce mishi duk da yabo wani akan haka uwaye da kakannu uwaye da kakannu akwai bokaye akwai yan bori ko ba magana uwaye da kakannu kurin hujja ta musulmi ne matsira ƙur'ani da sunna kafin zama gabata na ƙware ya ce wannan ita ce ma'ana maganganun 'yan warko sun wa manzanin Allah cikas sun bujiro da wani magana uwaye da kuma suna nan suna koyi wasu tsakaninsu to mai Allah ci gaba قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم نعم.
قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ɗan wannan kama ba a kama a gaban a gabanka to ɗan wa ana magana ana wa mutum bawa magana ga maganar Allah ga abin da Allah ya ce amma ya rike uwaye da kakannu babu littafi ba madogara shin Allah ya ce qala annabin ko ke kuna aikin ko manzon Allah annabin ga abin da ke wadi zai gaya musu awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi abaakum shi yanzu za ku bi uwaye da kakannu ko da na zo muku da abin da ya shirya a kan abin da ku san uwayenku da kakannu suna yi ko da daga abin da mafi kyau nan jan hankali sai ake ma da hankalinsu ka abin na uwaye da kakannu bayan ga na Allah ka bi uwaye da kakannu haka ko na annabin haka yake ga mutanen shi amma me suke cewa qalu inna bima ursiltum bihi kafirun su musu da mun hujjawa a an ki ba yi ne kurin eh haka suka musu an ki ba yi ne abin da kuta abin da kuta an koko da shi an ki ba yi mun kawo miki an ki ba yi ne kurin kurin shi ne an ki ba yi ba wata hujja ba su da wata hujja ko daya kuma kamar an suka cewa mutum qur'ani da sunna Allah ya ce annabi ya ce ga abin da Allah ya ce aikata ga abin da Allah ya ce kaza ko da abin da kake Allah bai ce ba annabi bai ce ba ya ce amun zami ka haka magada haka suke zama gargajiya eh mutum zaka ce malami na iya wa'azi har kun ji a radio eh lalle haka yake a Qur'ani amma mu kaza ne mu haka magada ba kuma malami na addini ma kuma zai ce maka eh akwai aya akwai hadisi amma mu malikawa ne ko maliki ina sama malikin ma sama malikin ma din ne wannan kalala bai san imam malik ba kuma wala inda imam malik iya raye iya da sunna wallahi sai mai bulala a ce maka Allah ne ka ce maliki shi shiga shiga ina mai maliki ina zai shiga duk wannan miyagun halaye ne na mai da mutane ruwa na halakar da mutane da haka mutum zai hatara yan wadin ne neman tsira idan aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce abin da ya tabbata naka kurin sami na wata ana da ka ce a'a haka na gada wala ka tahi hanya mara kyau ya kaji da baka so wa ka san wuta shine hadin rabu Allah kiyaye kina su ma ka suka ce suna nan abin suka samu uwan suka gano suna koyi da uwan su kakannin su kuma abinda kuke ce an koko da shi an kahurci an ibai to amma me Allah ya da su
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانتقمنا منهم Allah bai bar su ba nan ku gane wannan ayi tana tana ba annabi tasaliya ne annabi ake ba hakuri annabi ya ga wannan cika yake ba labari ba kai ba yan horko annabawa ga halin su gamu da shi to amma Allah ce fantaqamna minhum wancan kin Allah ce mun musu kamu na azaba mun halakar da su fanzur kaifa kana aqibatul mukaththibin kadiba kaga yaya karshen masu kaitar da manzon Allah ina har gidan samudawa ina na adawa ina na dalu ina ga ga sifir auna ina zike ga sunan har gidajen su tadin su yana shine kadiba karshen masu kaitar da manzon Allah ci gaba
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون sewa إلا الذي فطرني فإنه سيهدين na'am an wa mun yi maganar galgajiya da yan galgajiya uwaye da kakannu sai aka mana wani uban annabawa khalilu rahman ibrahim a.s. shugaba na tauhidi wanda shi ma inda galgajiya ce shi a zaɓa ba maganar garinsa ba duk duniya ma shi kaɗai ne muwahidikin Allah duk duniya babu wani wanda yake kaɗa shi kaɗai ne balle magana garin shi da gida da waje uwa da uba kaka duk garin gaba da yan uwa dangi gaba daya kaf cikin shirka ta shi cikin tsakabu shirka ta shi babu komai ya mota gunki amma Allah ya cusa Allah ya ko ya bashi abin manzanci shi har gogormayya shine horkon manzan Allah ma wanda ya fara hijira da addini cikin tauhidi sai kamar labarin shi in dai uwar ka nuni to ga dai da su وقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه كبس الأباري لوكة عند إبراهيم ya yi hudi ga baban shi da sauran jama'an kawo uba da shi mai kusa to da uban da duk dangi yan gaba daya ga abin da ya ga musu innani bara'un mimma ta'budu ni na yanke alaka ba ruwa na da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ya ce uwar ka kanun galgajiya ka gada a a ya yanke alaka can ba makanta ma he ma adawa shi da su an kare ba su ba zama lahiya babu soyayya babu sai sun imani da Allah kun shi kadai ka kenan wani akan an karantar da kai ba abun uwaye da kakannu in su bar hanya ba abun uwaye da kakannu in sun bar hanyar Allah annabi ya ce inna mata'atu fil ma'ruf ana da ga uwaye akan abin da yake na kwarai yawan har yanzu akwai mas'alar za a samu wani tsohuwar shi ko tsohon shi ya fahimci sunna ya gane barin shirka sauransu ya samu tsohuwa ko tsoho su yi tsaye ga yaro dole he ya rataya dole he ya je an bashi ya je wajen malam kaza malamin tsubbu ya sa ka he kaji ko ta tsine maka ko ya tsine maka ko a ci an yake alaka da kai yanzu ma akwai na baka yanzu to yanda ake aka yi a da yanzu ma aka za a yi eh yanzu su an farko suka kai ta kai kauya a a kai ma tsaya ka rike birki tsaya kan tauhidi me ta ce uwarka Allah ya tsine maka ko ba to shi Allah ya tsine maka ko bai ce Allah ya tsine maka da baka shi Allah ya tsine maka dan shi kai shi kai bi kiran kakka rudu da su tsinewa a kan ban Allah tsinewa ba ta shiga su suke cikin haɗari ma da man karanta kisa ta sada bin abi waqas ruwa musulmi ingantatta akan wannan darasi ne dai cewa sada bin abi waqas ɗaya cikin sahabbai ne babar shi ya musulunta ta ga cewa yosha ta da ɗanta a cewa wani addini sabon addinin wannan ta yi shela cewa ta yi shela ita daga yau ta ƙare ci da sha he ta mutu don a gora masu ala ce uwaka ta mutu don ta kai cinka ya ce ba ta ce ta dauke shi da abinci ta wasu cin abinci ba ci ba sha he ta mutu da a gora mashi wasu ta mutu da yinin kutun shi ko tsohuwa da gaske take tsohuwa ta yanke abinci kwana ɗaya biyu ta hara magagata na uku tsohuwa ba ci ba sha sa'adu zai ce ya umma abin zanga yanzu in kina dare ɗaya ba ɗaya ba a zaman zai ta mutuwa ne ta nisa ne ta bugu kwana uku gama ya ce wallahi in kina dare ɗaya ba da kina dare ɗari kowanne zai huta wannan ya huta ban da komowa daga wannan addinin musulunci na ƙari da gargajiya na ƙari so wata tabbatar da sa'ad ya yi niyya bai komowa ta kuma za ta mutu ya ta yanki ya ji ɗumci aka kawo ruwa da abin ta shi kenan ya kai maki shi kenan daga shi an kare ba kai ma ya ajira baka baka kakka kowa gargajiya an kare ka bi ƙwarar da sunna kana kan tauhidi a sa karatu da ta daban boka ya malam boka ka shi gina malam boka ya kai baro ka har da kowa ba masu ma yi haka tilas ya yi sai kaka biyu su wallah tsaya kan tauhidi kur eh Allah ya ce annabi ya ce inda bukata a gaya ma Allah a roƙi Allah ba ruta ba sha ba ratayawa Allah kurin addu'a kurin haka Allah ce na lati wa zaka ibadi anni fa inni qadim wa salaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an kal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun na'am Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da da'a Allah ya ce manzon shi idan bayina suka tambaye ka game da ni Allah ubangijin su yan wa dukkan Qur'ani gaba daya da ka tambaya aka ma tambaya ka sai Allah ya ce kul kaza kul kaza ce musu kaza amma dan muhimmancin addu'a alaƙar Allah da bawa ba wani ba wani tsayani kai tsaye anan kadai aka ce kullum ba magana kul kun fa'in ni ƙarib duk da ba ku ƙurani ana ma tambaya kan kaza ce ce kaza ce kaza an ce mu ce kaza ba kul amana ba magana kul kurin kai tsaye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ce ina kusa da kowa kuma ujibu da'wata da'i da da'a ina amsa kiran mai kira ka bi ce shan mai sha ba rata mai sha ratayawa yan uwa kawaran farko masu hankali kawarai mana farko masu hankali addu'a suke ka hore masu hankali wa na farko ba mu zata da sha'a ba mu zata yau a addu'a suke yin tabaci to idan ka hore ma mai hankali ya san addu'a ya kai musulmi ka lalace ka koma rata rata daga kulle kulle kulle haba Allah ya shaida mu
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين Allah ya tafi da kibin fulfulk in suka hau saman jirgin ruwa suka ga bala'i gilgilib za a za a fadi da'awan la kuma mukhlisin lahuddin mukhlisin lahuddin ba a kiran kowa ya Allah kuma ba ga bala'i kowa mukhlisin lahuddin ba sa gama kowa da Allah wannan usulun musulmi ta ikrama cikin sahabbai ikrama ya hijira annabi ya kama makka shi kuma ya adawa da musulunci gabe gabe gari da mutum da mutum annabi sallama ya hijira bar makka ya je shi jirgin wata tsere a cikin jirgin ruwa he ba to tangal zai nutse sun yawa a ce dole suka ce ana hewara la ta uzza haka la ta uzza la ta wala la ta wala uzza suka ce, kai kai kai kai suka ce anan ba a kiran kowa zai ja ma in jirgin bala'i su sun san ba a yi ba a shirka anan sun san in ta bata ya Allah kura la ta bata yi uzza bata ba ta bata yi ya Allah kura suka zai ja musu bala'i suka ce a kai ba a yi nan ba a yi kakar jan bala'i ba a kiran lata anan ya ce to ya suka ce a ya taba ce sai Allah kurin ba kiransu to ana Allah ya bashi tunani ikirma ya ce to idan shi gani bo na abin nan kenan a nan sa ma kanshi ce wallahi in ni kuma a hannun tsira zan dawo in wa manzan Allah mu ba in musulunta kurin asal musulunta da ya komai musu ko zama kwamanda ke addini na ka yi maka ka rike tauhiji kurin eh kakka rike gargajiya shirka gudu da addu'a kurin ka yi addu'a a baka lada a biya maka bukata addu'a wani ibada addu'a wani ibada addu'a ta ce a ibada ce kai ka yi ibada a baka lada biya maka bukata amma karata ya kasha a gama ka shirka da Allah Allah kiyaye kun ba biya bukata ko ɗan uwa ko a gargajiya in ka so ka ka jarraba su ka suke malamin tsubbu ka ce malam wallah na cabo ta fa bala'i za a rama za a rina kasu Allah bai ce ma rubuta ma ko baka laya ta ta za kira almajirai za a yi addu'a za a yanka za a yi addu'a ya yi addu'a haba in taɓa ce yi addu'a su suka su zai addu'a yan wata ma addu'a ita ce a gaba ita ce addini dole bar hanyar gaske magana Allah shirye da mu da haka annabi ibrahim salam amin annabi ibrahim salam yake Allah karanta labarin ibrahim salam uban annabawa ban tauhidi yace illal ladhi kenan ni innani bara'un mimma ta'budun shugaban tafiyar ibrahim kenan ya ce ni na yanke alaƙa game da duk abin da kuke bauta mun da ba Allah ba ya ce illallazi fatarani sai wanda ya halicce ni Allah kura fa innahu sayhadin shine zai shiryar da ni waja'alaha kalimatan وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في عقبه wannan kalma ta tauhidi ta kaɗe ta Allah da ibada ya bar wannan kalma hatta ga ‘yan bayan ita ta kawo gare mu da nan amma annabi sallallahu alaihi wasallama iya daga cikin jikokin shi annabi sallallahu alaihi wasallama dan Isma'il ne jika jikokin Isma'il ne Isma'il ba dan Ibrahim Isma'il dan Ibrahim ne kenan sai ya bar wannan kalma a ‘yan bayan shi bayan cewa duk annabawa hikimar Allah an ce kullum kamar da manzo ke cewa man da ta sha Allah man ta sha lillahi a wadda lawa khairu minhu duk wanda bara wani abu da Allah da abu da ka ba ka abu da Allah ga wani abu ba kyau annabi ce duk wanda bara wani abu dan Allah to Allah zai baka wanda yi shi alheri ana kauna Allah ne to Ibrahim alayhi salam ya bar ɗan uwa da dangi da komi ya yanki kushe zini make ina zai ne bauta ma Allah kurin ya yanke gaba da ƙasar gaba da garin ba garin ba ƙasar ba gaba daya wanda ya san magana wajen Iraq yanhi wajen Palestine a yau shi kuma Allah ya mai baiwa bayan shi duk annabawan da Allah ya aiko cikin zure shi Allah ba shi da Isma'il Ishaq annabi Ishaq shine horkon annabi da shine baban duk an ga annabi da cewa annabawan annabi Isra'il annabi Zakariya annabi Yahaya annabi Ilyas Al-Sa'd Kifil duk annabi da labarin Harun Musa din jikoki Ishaq ne an kare duk wannan annaba ake labar da bayan shi duk annabar da ya zo cikin zuriya shi Allah ya ku an kare bangaren dan da ya sama'il kuma Allah ba shi ake ɗaya ta tamkar da dubu himman zala ya zo muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo bangaren sama'il kuma dindin jikokin shi ne Allah ya bar mutanen manza Allah ba shi mutanen kwari annabawa ɗiya da jikoki annabawa haka Allah yake ga bayin shi wannan kuma wai Allah zai ba kowane ba wa ba don ya wuce Allah ce haka muka shike da duk masu kyautawa kowa kai ma Allah zai ma irin taka Ibrahim bashi annaba kai ma yau ka bar ka rike addini ka addini aka galza maka ko kan wani abu na Allah ka rike abin Allah galza maka wallahi Allah ya baka abin da yana alkhairi wannan alƙawarin Allah ne da haka Allah ya ce wa tarak aw ja'alha kalimatan baqatan fi abiyaqibi wannan ya sa wannan kalmar tauhidi ta wanzu a ta ɗan bayan shi la'allahum yarjun dan su koma kan rike wannan kalmar tauhidi ya Allah ya ce bal mata'atu haula بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين
Allah ya ce bal mata'atu haula wa aba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin lamarin yadda yake ciki Allah ya ce waɗannan ma'ana waɗannan kawai da annabi rayu da su wayannan dai mutane Allah ce na jiyar da su da na raya su gulgudun rayuwa daidai na jiyar da su daɗin rayuwa da su da uwayensu aka kyale su suna cikin wannan hallaka cikin rudu hatta ja'almul haq wa rasulun mubi suna cikin jahiliya galgajiya a cikin duhu sai Allah ya zo da gaskiya da wani manzo wanda yake manzo ne ƙarara ba koyo manzo ne daga Allah in wannan sallallahu alaihi wasallama da zaba duniya kurin kwaram kurin aga kun gashi tana annabi Allah ne ka yanzu duniya ma duk waɗannan addinai suna jiran shi yahudawa suna jira nasaru na jira wani manzo zai zo wani zai zama jagoran duk duniya gaba daya wannan abu na duniya tana jiran shi kuma sun karanta da siffar shi da komai shi halittar shi da halin shi da komai daga halitta har hali har ɗabi'a ta shi gari ba saman farisi lokacin da ya musulunta ya aka yi saman farisi ya bi addini na malamai ya yi hidima ga malamai na kirista masu ruban ɗaya biyu uku kowanne shi ya tsakar iya bauta allah ne kurum na ƙarshen ce malamin shi na ƙarshe wanda kewa hidima sai ya kushin lahiya ta mutuwa ya ce ina ga dukkan alamu babu wani zan tura ka wajen shi bayana amma dukkan alamu da muka karanta wannan annabin da zai zo ƙarshen duniya ƙarshen zamani dukkan alamu lokacin shi yayi ya karanta da shi duka sifa wani annabi annabi duk alaba hatta da ɗabi'ar shi duk ya karanta da shi salman ana nan wannan bawan allah sai mutu shi na ƙarshen malamin shi ya ce a cikin zaɓin da mashi mamaki akwai wani cikin malaman nashi robana wata fuskon mai batar Allah ya ce ya mutu an zo ana kuka ana shahar neman albarka ya ce shi kuma ya san wani malamin munawuki ne abinda ake kawo shi raba ɓoyewa yake bai badawa ta yadda ce wala ku diba gwani amma ka diba ga haka ne karshe dai salman ya shiga duniya kun ya kaɗa gaban shi Allah ya samu nuhushi salman cikin yawo da ya gami hatta sifar madina duk alamun gandi ya gami shi iya yawo kurin aka kama shi a matsayin bawa inda da kurin aka kama abin aka bawa da ƙarfi Allah saman hoshi Allah ya kaddara aka yi salman a madina aka sai da salman ɗa ne aka yi shi madina aka sai da matsayin bawa shi dai akwai abin da ke da shi duk abin da yake gani abin da yake so ne nan ne ya zo ran nan iya saman icce cikin tarihin sai ji ana muhammadu ya zo muhammadu ya shigo ya ji za ka annaba ya ce iya cikin tunani jin wannan abin zama lokacin da ya haɗo da kan dabino ya haɗo mai laye ta ba komi yanzu manzana ya zo sai ya ɗauki dabino dama shi abin noman dabino suke sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wannan sadaka ce ya karanta halin annabi zan manzana bai cin sadaka baitin sadaka annabi baitin sadaka haka ahlul bait sai kai manzo Allah ma da bin sadaka annabi ce a ni baitin sadaka annabi mai da kaga yanzu ya karanci halin shi guda kai karshe dai da yazo shi ne ya nema annabi ya bude hatim nabu annabi ya da wani tampon na annabta na annabta kadan ka hodin shi a baya ce dan Allah ya ce ka mai bude mun ka hada kan gani iya gani kuma gano alama ta tamfonkin annabta a nan imani in wani almuhimmi ne kira annabi sallallahu alaihi ya zo duniya damun duniya tana jiran shi da addinin suna jiran shi ga abdullahi bin abdullahi bin salam shi ma kamar ne ba ce da- ta ta daga daga annabta daga manzo Allah daga Muhammad ce wallahi sama da na san dana daga shi masan shine sama da na san dana ce sama da sanin sanin dana na ciki na daga manzo daga manzo daga manzo Allah ma yace wannan shine manzon Allah manzon Allah kuma Allah kitabu ne haka na duniya annabi ya zo duniya dama ana jira shi ne ya ce musu kenan lokacin da gaskiya ta zo da manzo daga Allah ƙarara wallan ma ja'a ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون wallan ma ja'a min alhaq lokacin da wannan gaskiya ta zo musu da gaskiya manzo na Allah da ya zo maimakon su yi imani qalu hada sihir daga ji an ce tsari kenan ya yi wani abin da ya wuce hankalin sai daga gare su ya ka dangana abin maimakon a dangana ga mujiza ga Allah ya ka ce tsari ne sihir da a yi wasa da hankalin mutane suka ce sihir kuma wa inna bihi kafirun mu kuma game da wannan sihirin mun kawuce mun ki ba ma bi mun shi mana mun kawuce ba ma bi an ki an ki bayi me suka ce wa qalu وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
ahum yaqsimuna rahmat rabbik أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون na'am wa qalu laula nunzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim yanzu ga Muhammad wanda da Allah zaba daga shi Muhammad Allah zaba Muhammad Rasulullah shi Allah ya zaba da wannan manzanci yanzu suka mai da abin zabi sanka sai suke cewa to eh me ya hana laula nuzila hadha alquran ala rajul min katab me ya hana an har Allah iya so a yi imani me ya hana Allah ya aiko wa daya wa'annan garin guda biyu ya aiko man wani a cikin su da mawalid bin mugira ko urutu bin musauda saka fiyo shi urutu bin musauda saka fiyo mutumin taif ne a wancan garu lokacin zamanin mayan garuruwa muka ce taif maka wani birnin gira shine shugaba babban mutum a gari rotu musamman sakafi shine shugaba a banu a sakif mana mutanen taif sai su ce ka ce abin kenan kamata yi so su ba wasu ga abin da kamata a yi wai kamata yi in hal allah ya so a yi bani ya yi koma wannan manyan mutane ko wani ko rotu musamman shi urwa na nan taif ne shi kuma wani birnin gira na makka ne ɗan wa abin mamaki rotu musamman sakafi shi wani da haka ya mutu ba magana imani amma urdu saboda shine horkon jikadan kware shawa wurin tattaunawa wajen da manzo Allah ya zo sulhun hudaybiya shiga da shidda kware shawa sun za ya kamata su aiko ya tattauna da annabi sallama shi urdu mun saboda kusa saka shi suka turo ya zo ya tattauna da annabi sallama wajen shiga makka shine da ya zo ya ga yadda manzo sallama yake da sahabban shi da suke mai da'a idan ake ya ga dai duka yanayin da ake ciki shine da ya koma gida wurin ƙureshawa yace musu wallahi ni dai na je hadal qaisar sarkin rum na je hadal kisra shugaban farisa na je hadal najashi yace wallahi ma ra'aytu malikan yu'azimu ashabuhu mutum ya zuba sa muhammadan muhammadan yace wallahi ban gaba duk wannan shugabannin na kisra kaisar da rijaki ban gaba wanda wani sarki yanda mutanen shi ke girmama shi irin da muhammad sabon su girma suke girma muhammad sai girma manzo Allah ba- sabon muhammad suke girma muhammad ban gaba irin girma sabon manzo Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah ga muhammad wani islam ya ka girmawa ai shin sahabbai da ka samu sabon annabi in ya- in ya kaki su tare su sha huska su ai wannan ba abin suka ce kullum annabi ta eh to ya kwashe ka sha huska a karantarwa ce ga urwa bin masaudi ya zo wurin tattaunawa ya ga halin sahabbai alaƙasa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi suke mai abubuwa na mamaki ana in ya kai kaki haka tare haka sha wasu ka ka sha wasu ka tarin kakakin gaba daya in me ya kurum haka dan ya ga bacci ya san ba dama kantarwa ce an ce nan kada ka samu sabbin sun annaba kan in ya kaki su tare sha a wasu kasu yanzu da wannan abin da ya gani wannan yanayin ya ga abin ba- babu dama ta gama kudin sha wallahi ku dukan wani mutanen musu barin shi wallahi kware kai ga ta da kai da girmawa to shi sai ka ce irin wannan kamata wa Allah a haza aiko ko ya aiko wa imma urwa imma ulil nugira shin Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik to su shi mutane su za su raba ma suke raba rahmar Allah ta annabta abu annansa yake ya suka ce kamata Allah ba wani abu ba haka bane ba amma Allah haka nan shi su suke raba rahamar ubangijinka har su ce ga wanda kamata su ma Allah zabi wanda kamata a ba Allah ce nahnu qasamna bainahum ishtambiya ta duniya yace ba magana ba annabta duka ma rayuwa ta duniya gaba daya talaka mai kudi kudin ma hawa hawa duk wani abu da hamar ubin ta duniya Allah ce mu muke raba mana Allah shi ke rabawa wanda ya so ya ba wannan arziki da yawa bi imali sahi wani kadan wani ma babu da kyan Allah shi ke raba kayan shi ba wani mai raba rahamar Allah tsakanin bayi da haka Allah wanda ya ba shi kamata a ba ka kiya ka yi hasada ka kuma kuma kanka wahala haka Allah shirya kuma shi zaka cewa mai hasada yana adawa ne da aikin Allah duk mai hasada yana adawa ne da aikin Allah iya neman gushewar rahama ga bayin Allah bai neman komi sai sharri ga wani so ke nashi lalace a yi rubu gaba da kowa da saba mace da yanwa cikin wata addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ta'awudu billahi min jihadil bala wa darki shaqa wa suqil qada'i wa shamatil a'da yan wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi jawabul kalim annabi ya ba an zaka addu'a da manzo Allah yan wa ta koyi mutunci zaka tsaya kanka addu'a ka zama kanka wala addu'a da manzo Allah ya tsaya muhimmanci domin ta kushi abu mai fadin gaske yan wannan yan wannan addu'a ce el gajera amma wallahi ta ga maka komi manzana ke cewa ku nemi tsarin Allah mai jihadar ce daga jihadar bala ko san bala'i ne ba tashin hankali muwala wa darki shaqa ku nemi tsari Allah kare ku da riskar tsiyata wa su'il qada Allah kare ku da mugu kadara abun baki a kadara amma da kyau wa shamatul da Allah kare maka dariyar makiya dariyar maki kullum zai ka- ka- ka samu matsala kullum burin ka samu matsala kuwa ko ka kare kai ka kamu ta maci ta mai daɗi mele ka kare ko kudi ne ya kai maka komo kana mauda farin ciki zai mai wani adaya ne lafazinta za ka karanta kamar haka allahun inni a bika min jihadil bala'i wa darkin shaƙa'i wa suƙil ƙada'i wa shamatatil a'ada'i Allah na- Allah ka kare ni daga mugun bala'i tashin hankali bala'i ka kare ni da tsiyata ka kare mini muguwar kadara muguwar kadara a kaina Allah ka kare min dare makiya kana yanta a sujada ko ban ta duk wani addu'a kana yanta kuma annabi ce ku mi annabi ce mulka yanta annabi ce mulka ta'awudu yace ku nemi tsarin Allah daga abin guda hudu اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء الله كاري من بلاء من نغبا دا kenan shi muna magana kira- kenan magana ta kuna nema a ba wani sun ke kenan suna hasada sun gune a ba wannan to shi wallace shi ke raba kanshi shi ya raba ma kowa hatta a rayuwar ta duniya shi ke raba da hamashi ba zaba ba yace ورفعنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات Allah ya ce mu ne maka daga darajar wasu akan wasu cikin bayan Allah bayan bayan da ka iya dole ka bi wani bayan da dole kama wani hidima ya biya ka ko ka mai tuki ko ka mai dako ko ka mai gini dole ka yi haka Allah tsara wasu sama wasu hidima ya ce liya ta ka zaba aduhun ba'adan su kuriya wasu sama zamanto bayi ma'aikata na wasu haka Allah tsara duniyar shi inda ba haka ba bai wa maka sa riga in kuwa bai bukata shi bai bukata kudi bai bukata yawon zai jama'a aiki ba ta wahala jama'a aiki a dama Allah ya tsara kuma kai ma kai kama da kai ma kai kama wani aiki duk kudin kai ga ko da kama hidima kai ma dan ka san wani abu daban kowa iya bakin bulgudun nashi ke haka Allah ya tsara ya raba rahaman shi ya ba wani da yawa wani kaɗan ya daga wani yawa wani ƙasa ya ce don mutane su shashinsu masu hidima da shashi ya ce wa rahamatu rabbi khairun mimma ya jama'u kuma cewa rahama ta ubangiji sai mahi alka da abin da ke hadawa babu kamar hamata ita ce mahi cin abin da kuke tattara na duniya Allah samu cikin ramashi ne Allah ce ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون akabar ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Allah samu cikin su a wannan za mu ji za mu gano karantarwa ta Allah Allah iya karantar da mu da matsayin duniya yan ta sa gaba kuma da Allah duniya ba ta sha mai kai ba bai kula ba da ita kuna take damuwa marasa hankali haka yace yace walaula an yakuna nasu ummatan wahida ku ji da kyau Allah ya ce in ba dan ban mutane kan gaba ɗaya su zamanto kan addini guda ma'ana kowa kawurce ma Allah an ba don wannan ba yadda Allah bai duniya a komi ba ya ce laja'anna liman ya kafuru da rahman da biyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij ala yazharun wa li biyutihim abwaban wa sururan ala yattaki'un Allah ke cewa inda ba dan ba kowa kai zama kawuri Allah ya ce da duk wanda ka huce ma Allah kuji duk wanda ka huce ma Allah ga abin da Allah zai mishi yace Allah sai ya sa maka hu duk kawuri wanda ka huce ma Allah a ba shi gida gidan zinariya kai gida rihin ma na zinariya matattakala ta zinariya kohohi da gadaje na azruha yace wa zukhrufan imma wani na zinariya wani na zi ma na azrufa kin zai ba su arziki fata-fata ba magana an zirba ginin laka da ƙarfi a maka ginin azurwa da zinariya amma talakin azurwa zinariya gado azurwa zinariya ƙorohi azurwa zinariya da duwan ne kawo ce kada zai shi kulal aka haka an samu imani shi Allah ya ce dan mutane kasan mutane ɗan adam kwaɗayi da san banza san duniya to Allah ya san in yi hakan to wa kowa zai karuce wa Allah zaɗin tan za su ji kenan wannan hikima ta idan anan anan Allah ya kata da mun cewa kenan Allah ba ruwan shi da duniya kaka damu da duniya ga da an ba da wani mawa in ba dan haka ba wai dan rahama ce ga bayi in ba dan haka ba ba ruwan Allah da duniya he ba su azurwa zinariya koman su iyakar duniya zai ba su amma wa ga dalili Allah ce dan kowa kai zaman to ka wurin nan kenan ka saka da dan uwa duniya ba ta ba ruwan Allah da ita Allah akwai abin da ya maka tanadi iya can kuma shi ne muke alkhairi ba duniya ba Allah ya ce wa in kullu zalika wani abin da Allah ya jero da ya ce dunwan in ba don ka zama addini guda ba na kahurci sai ba dun da kahurce mu Allah gida abin a matattakara rihin ɗaki ƙofa gado azurwa da zinariya in ba dan ba kowa kai kafirce ma Allah da haka Allah zai ma duniya inda ba ruwan Allah da ruwan duniya gaba daya amma ce ku sani wa in kullu zalika dukkan wannan abin da aka jeruwa lamma mata hata duniya dan jin dadi ne gajere na rayuwar duniya ka ji ko kenan shi wata ruwa da muke ba labari cikin sai musulun dan ka sa abin wai annabi ke ba labari gobe kiyama an ta da kiyama cikin sai musulun yace za a diba wanda a duniya ya yi kowa morewa ya yi kowa jidan duniya da arziki da komi amma cikin yan wuta yake ya yi kowa morewa ɗauko netanyahu ko bush ko wane ne ko trump duka ka ɗauko su je ko paparoma duka dai sun manya aiko ka ɗauko wanda kowa jin daɗi da kawurci ya ce za a ɗauko shi sai alaba malaku umarni kuma ya tsoma guda cikin wuta kudu shi ya kuma moriya tsoma ɗaya ba ta maza ba shi ba za a ji shi a ba ji shi zai ba hutun da kun ya ji hutun kun za a hudu shi hutun da kun zai ji a hudu shi Allah zai mai tambaya ya bin adam halin ra'ayta khairan qat ya dan adam ka taɓa gamuwa da wani alkhairi jin daɗin duniya sai ta lawan na ya rabu ma ra'ayta khairan qat ya rantsuwa da Allah na rantse da Allah ya Allah bin taba gamuwa da alkode ba bin taba gamuwa alheri ba duk dadin da yaji tsoma ɗaya mace kuma can zai koma sai Allah ku wannan ba wa gwada ta maka abin ho ba ruwan Allah ka yi kanka wannan duniya ka wannan duniya ka taruye ka duniya ka taruye ka haka za a yi yace kuma Allah zai bada umarni a ɗauko wani wanda ya kowa problem amma iyan da imanin shi da imanin kan imanin shi muwahidi ne tauhidi imanin shi bai bar hanya ba bai ratse ba amma ga talauci da ke da baka ta hau wata ma ba a ci ba eh haka ne ma ko ba lahiya ba ma ba ma kudin magani ba ordonance a shi matsalar duniya kana kallo babu iyanka babu ban da tsanan yau jiya sa cikin halin ya ce za a ɗauko wanda ko problem a duniya amma ɗan aljina ne kayan a shiga ne wani kayan a shiga ne sai Allah ce ku sa shi kuma tsoma da kudo shi a sashi wuf ya ji hutu za a hudu shi a ce ya bin adam halar ya tabo sun kat ya da adam ka taba gamuwa da bala'i da matsala a rayuwarka ta ce Allah wallahi ya rabu ma ra'a tabo sun kat ta ce na rantse da Allah ya ubangiji ban taba ganin matsala ba o ma ɗaya mace kuma can zai koma aljanna da magaga a takaice mai hankali ka yi ƙoƙarin garin lahira ba duniya ba duniya kana bin tindin ta zo kana da alƙibla can zo ka gyara kudi Allah ya baka ka nemi can eh ƙari Allah ya baka ilimi ne can ya kamata gurin ka can ne gaba ba nan ba nan ƙariya take jin ta daɗi ta ƙare duk yadda ta ƙare amma can ne babbarin debu magama tana kiyama shi ne Allah ce wa in kundu zalika lamma mata'ul hayatid duniya duka wannan ni'imomi da Allah ya jero dan jin dadi na gajere bakin shi rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin kaji amma lahira gidan lahira Allah ya tattalin gidan lahira ga bayi masu tsoron shi Allah samu cikin masu tsoron shi kan wani ga darasi kuma daga wannan sai na Ramadan insha Allah za mu tafsiri ladi insha Allah ko da an ga wata yau tafsir bin lajina haram radi kullum bayan dai hudu da rabi zuwa ƙarfi biyar insha Allah Allah kai mu kuma masu kallon talabijin akwai program misali cikin tashar duniya za su sa akwai darasi da muka yi sabo na a ramadan watan ƙurani kullum ƙarfe bakwai da kwata zuwa da rabi za su yi shi a tele duniya kuma akwai albani tv su kuma kullum asa tafsiri ƙarfe sha na dare albani tv kuma za su sa shi ina ga akwai kuma shi ma wani shirin na rawar ramadan shi ma za su sa shi ramadan watan ƙurani bayan shi ma wajen bakwai ne dai haka afirka tv su kuma kullum za su sa shirinmu na ramadan watan ƙur'ani kullum ƙarfe goma ba kwata Allah ba da ikon shirari Allah samu cikin masu azuta wani watan samu cikin tattun bayan shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
wani saman kusa mace bakwai da ba kusa mace bakwai da ba yana zaka zaka goma duk bai ta da kuɗi asali a yabin ce bakwai ba bakwai da sayan ce da bakwai